Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Yayin da rikicin Boko Haramun ya ƙici ya cinyewa a jihar Borno, gwamnatin jihar ta ɗauko hayar mayu da maharba masu sirrin ninja domin yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a yankin. Shi ko wani yaro da aka ce ya taka aljani, ƙarshe an yi gobara ashirin da biyar a gidansu, lamarin da masu maganin gargajiya ke cewar ‘ya'yan batoyi ya taka. Bahaushe kan ce wai idan daɗi ya yi wa mutum yawa sai ya ce Allah kashe ni na huta. Wata mata ta nemi alƙali ya raba ta da mijinta, wanda ta ce ya fe soyayya, baya iya yi mata musu ko musƙala zarratin. Don haka ta ce kawai a bar auren domin ba za ta iya zama da mijinta ce ba. Masu zuwa dubiya asibitin Asiya bayar a nan Kano na kukan cewar masu gadin kofa na cin karansu ba babbaka wajen hana kaiwa marasa lafiya abinci. Kuma idan ka zo dubiya bisa ka'idar lokaci sai sun ga dama za su baka ka shiga. Sai dai kuma neman ba'asin wannan batu ya sa wakilinmu zaman mintuna ɗari da goma sha bakwai a ofishin shugabar asibitin. Amma har ya taso ya kaɗe rigarsa ya dawo bata kalle shi ba. kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa.
Dama ta farko ga iyayen yara ɗaliban sakandare har da na gaba da sakandare MSK Computer Institute makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai kan ilimin kwamfuta rijistar jarrabobi wato SSCE, JAM, UTME kai har ma da TOEFL test wato rijista kan neman gurbin karatu da rijistar karatun ƙasashen ƙetare. MSK Computer sun yunkuro da sabon tsari sabuwar dama horo kan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban sakandare kamar kimiyya, ɗaliban art da na commerce darasi na musamman wato extramural lessons da suka haɗar da turanci lissafi economics accounting da biology da sauransu wanda ɗaliban science art da commerce kan gabatar a makarantunsu za a dinga gabatar da darasin a dukkan ranakun mako wato sau bakwai a sati a msk computer institute and extramural lessons adireshin mu na nan akan titin airport road lamba sha uku a daura da st thomas a kanan dabo ko a kira mu ta lambar waya sifili takwas sifili uku hudu takwas hudu biyu biyu biyu shida sifili takwas sifili uku biyar takwas hudu hudu hudu tara biyar dama gare ku ɗalibai.
Ɗanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauran nan na wanzan mai inganci yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa ga ƙamshi mai gamsarwa lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran yana nan a kasuwannin ƙasar na manya da ƙanana shaguna da supermarket don ƙarin bayani a kira nambar waya sifili takwas sifili shida bakwai tara sifili hudu sifili takwas bakwai ko sifili bakwai sifili uku takwas biyar sifili bakwai biyar biyar biyar domin tunanin maganin sauro yi tunanin maganin sauro na wanzan shine zai gamsar da ku ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi albarka english lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci muna koyar da ɗalibai a ranakun asabar da lahadi da kuma alhamis da juma'a da daddare daga karfe shida da rabi zuwa karfe takwas da rabi na dare domin yan kasuwa da ma'aikata akwai aji na musamman domin amfanuwar yan kasuwa a ranakun litinin talata da kuma laraba daga karfe shida da rabi na yamma zuwa karfe takwas da rabi na dare akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo wato daga kai sai malam sai kuma ajin mata zalla a ranakun talata da laraba daga karfe hudu zuwa karfe shida na yamma mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai ashirin cif da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu za ku iya samun kai tsaye domin yankar naku fom ɗin a murtala suya da ke kan titin kabuga ko a hawa usto da ke kan titin rijiyar lemu ko a ofishinmu da ke gadon gama complex kabuga bola daura da gidan man nnpc ko kuma a lambobin lambobin wayar sifili takwas sifili uku biyu sifili shida biyu ɗaya hudu biyar kwa sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya shida shida shida biyu biyu.
kira kamfanin sufuri kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuwa makara ce zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishirin ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a ɗauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za ka iya ɗaukan drop ko kuma tare da fasinja wani abin burgewa shine idan ka yi mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin mira ka je ka karba ƙarin abin burgewa shine za ka iya biyan mu da kuɗi cash ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil'adama za ka iya samun kyautar naira dubu ashirin duk wata idan ka tura yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga play store android a application store a wayar iphone sai a rubuta mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifiri a sauƙaƙe.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau shirin zai faro ne daga asibitin yara na Asiya bayar da ke nan Kano, wato asibitin da a kwanan nan ya yi ƙaurin suna wajen taɓarɓarewar al'amura har ta kai jallin masu kai marasa lafiya na kokawa kan halin da asibitin ke ciki. A ziyarar bazata da filin inda ranka ya kai asibitin na Asiya Bayero mun iske ɗakin gaggawa cike da masu fama da lalura, amma galiban da ƙyar ake shaƙar numfashin juna domin babu isassun na'urorin sanyaya wannan wuri. Kasancewar hatta fankokin sama da ke laƙaƙi, wugigir-wugigir suke yi, iskar da suke bayarwa ba ta iya wadatar da ɗakin. Haka kuma akwai ɗimbin marasa lafiya da ke kwance cikin yanayi na ban tausayi. Haka kuma dangane da tsafta ma abin sai wanda ya gani, domin zai yi wuya ka iya haɗiyar miyau a wani sashin na asibitin. daga ɗakin gwajin jini ma shi ma sai abin da ka gani domin a lokacin da muka kai ziyara ma sashin mace guda ɗaya ce tak take hada hadar gwajin jinin kuma ko a kawu babu balle wanda zai taya ta har ila yau yadda wasu daga cikin masu gadin asibitin ke cin karansu babu babbaka ma abu ne da ke ciwa maziyarta da marasa lafiya tuwa ƙwarya domin sau da dama idan suka bushi iska sai su hana mutane shiga har sai mutum ya yi magiya ko ma idan da sukuni kaɗan motsa wasu maziyarta sun shaida wa inda ranka cewar a lokacin da suka zo gashi balo-balo an rubuta lokacin ziyara. Amma ƙememe sai kawai ka ga mai gadi ya ce sam-sam ba za a shiga ba. Lamarin da yasa suke roƙon mai girma gwamna Khadimul Islam ya sa ido akan wannan asibiti mai matuƙar muhimmanci domin fa abubuwa sun tasan mata barbarewa. To amma waɗannan ƙorafe-ƙorafe da suka yi yawa suka sa wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma ya ziyarci asibitin na Asiya Bayero. domin jin ko mahukuntan asibitin sun san da waɗannan matsaloli da ake kuka a kansu shin gaskiya ne ma ana hana mutane shiga a lokutan da ba a hana ziyara ba ya batun ƙazanta da ake zargin ta da ba asibitin duk da halin zazzabin cizon sauro da ake fama da shi neman amsoshin waɗannan tambayoyi ne ma suka sa baka noman ya shafe mintuna ɗari da goma sha bakwai yana sauraron shugabar asibitin wato dakta binta jibar amma ya ce ya ga mulki baka noman ya ce ba shi kaɗai ne ke jiran hajiyar ba har da sauran masu ƙorafe-ƙorafe amma garinta ya gagara ƙarshe da aka zo kansa sai ta aiko shugaban ma'aikata na asibitin kan cewar ba za ta gana da shi ba sai dai kawai idan da bukata a tafi board to za mu je gobe idan Allah ya amince kuma bahaushe ya ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa Allah ya sa mu dace a yayin da dakta binta jibir ta ƙi ganuwa a asibitin asiya bayero domin yin bayanin ƙazanta da sauran matsalolin da maziyartan asibitin ke kuka a kai, can kuwa daga jihar Borno. Gwamnatin jihar ce ta ce idan Laila ta iya sai a koma basha, domin dole a sauya sabon salon yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haramun. Hakan ya sa gwamnatin ta yi wahayar sabbin maharba daga sassan arewacin ƙasar nan daban-daban sama da guda dubu domin ba su dama su gwada kaifin basirarsu wajen wannan yaƙi. Jaridar Zakebul ta rawaito cewar wannan karan an zaɓa ƙwararrun mafarauta waɗanda aka yi imanin cewar suna da siddabarin ɓacewa kamar ninja. Haka kuma an samo waɗanda ke da kau dabara na kaucewa harbin bindiga. Allah ya kyauta. A yadda gwamnan jihar Barna ya ɗauko hayar mafarauta masu layar zana da kau dabarar bindiga, nan kuma unguwar ƙofar Nasarawa da ke nan Kano. Wata shu'umar gobara ce ta addabi wani gida har ta kai ta tashi sau ashirin da bakwai. Labarin da ya sa aka ce wani yaron gidan ne ya taka aljana ba tuyi. wakilin mu Aminu Abdu Baka noma yana da cikakken bayani kamar da 'yar uwar mahaifiyar yaron ta yi bayani bayanin da suke yi mutanen ɓoye ne suka hau kansa kimanin za a kai sati uku kenan sun ce wai yaro ya taka musu ya kashe musu jariri Muhammad shine yaron da ake zargin aljanun sun bude masa idanu Wata ranar dai ina, ina zaune kurin sai na ji an buga ni da ƙasa.
lokacin da muke tsaka da hada wannan rahoto wasu mata sun shigo wannan fili daga unguwar brigade dauke da kayayyaki a kokone inda suke ta sharba kuka sun bayyana cewar su ma tsawon wata hudu suna cin halin gobara kullum sai ta kuma tashi wutar nan ta dinka cin kaya wallahi yanzu bayan da gado bayan da kuma sun ƙone filin da ranka ya tuntuɓi malam abdullahi dan fodiyo kan wannan lamari ya kuma tabbatar da cewar hakan tana faruwa ya ce yawaita addu'o'i shine yake magance ire-iren waɗannan abubuwa yawan addu'an shiga gida addu'an fita gida addu'an cin abinci addu'an saka riga addu'an shiga kasuwa duka a rika yi sannan a kaucewa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a cikin gidaje To baka noma kan wannan batu daga nan na tuntuɓi babban malami Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible masani a wannan da'ira wanda ya bayyana cewar haƙiƙa akwai aljanu musulunci ma ya amince da su to amma zancen ba to yi an koma batun bori kenan dan haka yace ayi hattara To inda babbar rigima take ita ce ba toye da ake yin magana ana magana ne a harkar bori dan ba musulunci bane ba toye aljani ne na wato na wuta kamar yadda malam alhaji yake kamar yadda sarkin rafi yake a ha- a harkar ruwa waɗannan sunayen aljanu ne a bori dan haka mu abin da muke cewa an fa kori bori to idan wadansu suka dawo da shi da fuskar musulunci suka ce dan suna karanta alkur'ani wanda aka saukar dan yawo mutane jagora zuwa ga Allah da shi za a yi magana da aljani to annan muke cewa sai sun kawo nassi to Allah ya sa mu dace. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
mai gida kowace makaranta ya kamata mu kai 'ya'yanmu domin su haddace alkur'ani Sabuwar makarantar nan mana mai suna maka Integrated Islamic Montessori.
to ko me yasa za mu kai su wannan makaranta Sabida makaranta ce da take daukar yara 'yan shekara biyu zuwa shida su kuma waras da su karatun alkur'ani kuma suna da bangaren tafis suna da tsantsar kayan aiki da kwararrun malamai da za su bai wa ku ilimin karatun alkur'ani mai girma.
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da kwakwalwarsu ta gaza ɗaukar karatu ta hanya mafi sauƙi.
Ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da maka Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu.
Maka Integrated Islamic Montessori.
Muna nan a lamba bakwai Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar horas da kwastam a Kano.
Ko kuma ka tuntuɓi wannan nambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku uku biyu ɗaya tara bakwai kuɗi sifili.
Takenmu shine yara muke baiwa kulawa a farko.
Ga kuma kuɗin makarantar mu da sauƙi kwasha-kwasha.
A'a, ƙawata, menene wannan ke ƙoƙarin zuba a tukunya?
Magnet kenan ga daɗi, ga garɗi, ga ƙamshi, ga kuma auki, sannan ga shi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet Tomato Mix sabon tumatir ne mai sauƙin amfani. Babu ruwanki da bin layin markaɗe ko kuma a zo a ce ya zube. An inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci, kuma da 'yan kuɗinki kalilan za ki samu sabon tumatirin leda na Magnet.
Daga yau, ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatirin leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai su garzaya kasuwar singa da ke nan Kano wajen dilolinmu wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira sifili takwas ɗaya biyu ɗaya ɗaya uku tara tara tara tara.
Magnet tomato mix sabon tumatirin leda mai inganci.
Ba ku shawara kan aikin noma.
masu iri na Noma na alkama masara shinkafa.
masu iri na Noman tumatiri kabeji da kankana.
masu iri na Gero da makaras dawar kuku nema.
masu iri na
Masha Allah, gona ta ta yi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Mm, dole ne na yi sumbatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na na bana. Manoma ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci. tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani ku neme mu a namba 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a namba tarho kamar haka 0806666845.
Jumande masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma. Kuzo kuzo manoma.
Sai irin Jumande akwai shuka.
Kai, a'a, wannan wace irin ashana ce ta ƙyastu ta ƙi ƙyastuwa?
Assalamu alaikum ina amaryar ne, tun daga gidana nake jiyo ki.
Ashana ce aka siyo min, da na ƙyasta sai kan ya murmushe, in na ƙyasta sau biyu sau uku, sai kwalin ya laushi ya lankwami.
A'a ha, yo wannan ina za ta yi wani ƙarko. ga ashana gangariya one horse wato ashana mai doki wadda aka inganta ta ga kwalanta mai kwari baya sadewa bare yayi laushi in gwagwada
hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya kare na bude sabo sai na ɗebo miki kaɗan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki don haka ajiye ki ci gaba da amfani da shi ai kuwa mai gida yana dawowa zan faɗa masa ya siyo mana one horse matches ashana mai doki domin karkonta ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta tijjani and tijjani nigeria limited amir investment da mazaf mini depot dukkansu a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni shaguna da gurin 'yan tebur.
To madalla. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne ɗaliban makarantar Kamfa English Center suka gabatar da gasar fidda gwanin shekara na wanda ya fi kowa ƙwarewa wajen iya furta yaren Turanci da ƙa'idojinsa da iya furta harfar rubutun kalmomi wanda suka yi masa take da spelling bee. Bayan fafatawa da gumurzu gami da gudun da kanin wana tsakanin ɗalibai, ɗalibai guda goma sun yi fice, a cikinsu kuma aka fidda ɗalibai bakwai daga cikin gasar bayan sun kai matakai daban-daban na kaiwa ga nasarar lashe wannan gasa mai albarka a inda ɗalibai uku suka zama zakaran gwajin dafi inda suka yi kunnen doki bayan da suka nuna bajintar lashe dukkanin tambayoyi a matakai daban-daban har zuwa matakin ƙarshe ma'azi isa ahmad ya fara nuna godiyarsa ga allah da ya bashi nasara ka tabbata duk abin da aka koya maka ka tabbata ka iya shi baya ga haka ma karka ce iya abin da aka koya maka a makaranta zaka dogara da shi kai kokari ka ka ƙara naka na kanka shi kuwa Hafiz Ibrahim Yahaya ya yi jawabi ne shi ma kan wannan nasara sai Fatima Zahra Ibrahim mace mai kamar maza da ta zama ta uku a cikin waɗannan samari da suka zama zakarin shekara karatu da kuma addu'a addu'a ce kawai da karatu da kuma dagewa Malam Anas Aminu Kamfa wanda shine kashin bayar wannan muhawara da aka fafata ya nuna farin cikinsa da jawabin godiya ga bakin da suka halarci wannan gasa.
To kin san wato shi wani harka na koyi turanci magana ce ake ta wajen shekara ashirin muna cikin abu ɗaya. To saboda haka muna da hanyoyi daban-daban da muke yi da muke bi wajen nuna wa ɗaliban yadda za su yi karatu da sauransu.
To sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba muna buƙatar ƙwararru a fannin Hausa yi mana fassara. Shin idan an samu zakara a zakaru wajen gwanan cewa a fannin al'amari to shin idan akwai mace kaza za a kira ta ko ko ita ma dai zakaran za a ce mata za a tafka muhawara kan wannan batu hausawa kan cewa idan daɗi ya yi wa mutum yawa sai ya ce allah ka ni na huta wata mata ta garzaya kotu tana neman a raba aurenta da mijinta wanda ta ce mutuncinsa da soyayyarsa da yake nunawa ya yi mata yawa domin shekara guda da aurensu bai taɓa yi mata musu ba balle fushi don haka ta ce ta gaji ba za ta iya zama da mijinta ce ba wakiliyarmu Nasaiba Umar Madaki tana da cikakken bayani.
Matar ta ce, sau da dama takan yi wa mijin nata tsawa domin ya mayar mata da martani, amma sai dai ya yi shiru ko kuma ya shiga bata haƙuri. Ta ce tausayi da imanin mijin nata ya yi yawa, domin hatta ayyukan gida mijin nata shi yake yi mata, don haka take ganin cewa wannan zama baya gamsar da ita. Ta ce akwai ranar da ta tayar masa da sababi kan cewa ya fiye teɓa, amma maimakon mijin nata ya yi fushi sai kawai ya shiga tsalle-tsallen motsa jiki na rage teɓa, har ta kai ya gurɗa ƙafa ya karye. Wannan mata ta shaida wa kotu cewa babban burinta shine a samu su yi cacar baki ko da sau ɗaya ne da mijin nata, don haka take nema a sauwaƙe mata. Sai dai fa a nasa ɓangaren mijin ya roƙi kotu da ta bashi bikon matar tasa domin zai sauya halinsa.
Lallai fa duniya kenan. Yanzu kuwa sai batun kiwon lafiya inda kungiyar ceton al'umma da bada kulawar lafiya kyauta ta Touch Lives Organization ta gudanar da kulawar lafiya kyauta ga marasa lafiya sama da ɗari biyar kyauta a unguwar kan tudu da ke ƙaramar hukumar dala jagoran waɗannan ma'aikata dakta nasir kabir adakawa ya jagoranci sauran 'yan ƙungiyar wajen bayar da kulawar lafiya da duba marasa lafiya musamman ma da ba su magani a cutar zazzabin malaria da bayar da magunguna kyauta. Haka kuma wannan kungiya ta kudura aniyar ci gaba da wannan aiki na duba marasa galihu da ba su magani kyauta da haɗin gwiwar Nasara Academy. Har ma suke kira ga duk mai muradin shiga domin samun wannan gwaggwaɓan lada ta hanyar kawo agajin magunguna da sauran abubuwa. To wannan kungiya fa kofar tabur take. haka kuma waje guda wata kungiya mai rajin dakile yaduwar kansar mama da kansar kalleman mahaifa ta gudanar da gangamin wayar da kai akan wannan manyan cutuka masu saurin hallaka mutane filin inda ranka wanda ya samu wakilcin yusuf ala abdalla a yayin taron yana daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai wanda mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya zama babban bako wakiliyar mu amina hamisu isa tana da ci gaban labarin Ƙungiyar mai suna Societal Healthcare Organization da ke rajin wayar da kan mata da maza kan gujewa kamuwa da cutar kansar mama da ta bakin mahaifa ta gabatar da wani taro inda Dr. Zainab Fage ta gabatar da mukala kan yadda mata za su dinga dubawa domin gane shin ko suna da ƙari a mama ko a'a. Sannan ta lissafa yadda mata bisa shekarunsu za su dinga zuwa domin yin gwajin mammography. taron dai mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya yi kira ga mata da su dinga zuwa asibiti lokaci-lokaci domin yin gwajin don gujewa kamuwa da wannan cuta bugu da ƙari wannan ƙungiya dai ta yi alkawarin yi wa matan kankara har guda ɗari biyu wannan gwaji na mammography kyauta.
to Allah ya kare mu da lafiya kafin mai sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abba Habib wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai ana buƙatar kuɗi naira miliyan guda da dubu ɗari biyu domin yi masa aiki kuɗin da danginsa suka ce ba su da hali sai kuma takardar neman taimako ta Bilal Abdullahi wanda shi ma ya gamu da lalura mahukuntan asibitin koyarwa na Mutala suka ce sai an biya naira dubu hamsin domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa shi ma ya ce babu hali da fatan bayan Allah za ku taimaka. To ga Amina Hamisu Isa ta ƙara dawowa a wannan karan ta leƙa dandalin sada zumunci ne na Facebook domin kawo mana saƙonnin da kuka aiko mana.
A yau za mu fara da ra'ayin Hamisu Salisu Salga da ya ce, dama a kyale su ake yi suna kafa makarantun zalunci da sunan gyaran tarbiyya, kuma addini babu inda aka ce duka zai gyara tarbiyyar yaro. Su malaman ba za ka taɓa ganin nasu 'ya'yan ba. Sai ra'ayin Bashir Angaza Kazaure da ya ce, wannan kunkuru da ya rayu tun ba wata ƙasa mai suna Najeriya ya shura hagu, da fatan za a zagaya da shi gari don ban kwana da duniya.
An gaishe ki Amina.
za mu je kawai mu siyo kifi suna da kifaye kala-kala kuma ga sauki.
ha jama'a yanzu kam lokaci yayi da za ku buɗe kunnuwanku ga ɗan aiki zai sanar da ku cewa an buɗe katafaren wajen sai da kifaye da aka yi wa suna the fish shop hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na ƙasar waje gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturen kifi the fish shop suna da manya-manyan kifaye emana girman wani kifin ya kai girman ja riri bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa ya ku matan gida ku gaya wa mazajenku su siyo muku kifi a the fish shop domin gyara miyarku adireshin su yana nan a nan ba bakwai prime pub complex kusa da mahadar a dobayar mall wato shoprite a kan titin zuwa gidan zu don karin bayani ku kira su akan lambar waya sifili tara sifili shida biyu tara takwas ɗaya sifili bakwai tara a zancen ƙarshe ɗan aike ya isar da saƙonsa daga kamfanin sai da kifi the fish shop
alhaji ibrahim lawal ansons suna da kafet mai kwari laushi ga ƙarfo sosai sosai.
Tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta ta malale kafet ɗinta a tsakar falanta yadda ko baki ta yi ba ta da fargabar cewa su zauna akan kafet ɗin. To idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu kafet masu kyau kawai ku zabura zuwa shimfiɗaɗɗen kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons don samo kafet nau'in su Saudiya kafet, Turkey kafet, Iranian kafet, Chinese kafet gaba ɗaya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited. Kamfanin na lale marhabin da masu cikin ɗaiɗai ko sari adireshin su yana nan a namba tara kan titin ibrahim tyrod kusa da fly over domin neman ƙarin bayani ku kira sifili takwas sifili uku uku biyar uku shida bakwai biyar ɗaya da kuma sifili bakwai sifili biyar biyu hudu shida biyar biyar tara tara alhaji ibrahim lawal and sons limited suna da kafet iri-iri wanda kuke so alhaji ibrahim lawal and sons suna da Ili na ibin santa ku zo mu je mu yi taron biki maza mata nan ya zama alƙiblar zamani.
Jama'a ku saurare ni sunana Ladidi lokacin gudanar da shagalin biki na sai karatowa yake amma ban san takamaimai a wani ɗakin taro ya dace a gudanar da shagalin bikin ba.
To ki saurara ladidi ga shawara daga bakin ɗan aiki ki garzaya ka ta fara makeken ɗakin taro da aka yi wa suna Lina Event Santa suna da wadataccen waje wanda zai ɗebe kowa da kowa a Lina Event Santa akwai manya-manyan AC masu sanyi raƙaƙau da wadatattun kujeru na alfarma a Lina Event Santa suna da isasshen wajen ajiye ababen hawa ga isasshen tsaro a Lina Event Santa Kun ga kenan biki na Alina Event Center ya dace.
Adireshin su yana nan akan titin Northwest wato Jami'ar Yusuf Maitama Sile hanyar zuwa Kabuga.
Don ƙarin bayani sifili takwas sifili uku hudu biyar shida tara ɗaya sifili shida.
Shagalin bikin ɗan aiki Alina Event Center za a gudanar.
A'a, me kike yi a wajen nan bayan tun ɗazu gashi can ana lacca?
Fitowa na yi ne gaskiya, ni fa ka san lacca nan da turanci ake yin ta shi yasa ba na ganewa.
To ai in dai rashin gane turanci ne matsalar ki da sauki domin mu ma da duk ba ma ganewa. Amma muna fara zuwa makarantar Asad English Academy. Shi kenan muka wuce gurin mu. Baki ga 'yan grup din mu ba idan suna fesa turanci kamar a birnin London?
Ba nan kawai suka tsaya ba domin suna yin wannan karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi haka kuma sun buɗe ajujuwa na musamman a ranakun Litinin da Talata ko kuma ranar Laraba da Alhamis da yamma ko kuma da daddare domin 'yan kasuwa da 'yan makaranta da suke karatun part-time ko kuma ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su da lokaci a cikin ranakun Asabar da Lahadi.
Assad English Academy.
Za ku iya samun fom ɗin shiga makarantar a kantin Garba Karfe Investment da ke kwanar Ganduje ko kuma a ɗaya daga cikin ofis ɗin makarantar da ke Standard Computer Institute a unguwar Sharaɗa Pestry Daurada masallacin ja'yan.
Za ku iya kiran lambar waya kai tsaye sifili takwas sifili uku tara bakwai shida tara takwas ɗaya ɗaya. Sanarwa daga daraktan makarantar Adams Sa'id Adam ɗan dago.
Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla. Aminu Abdu Baka Noma, Amina Hamisu Isa da Nusaiba Umar Madaki. Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura don sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.